من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورانا الهميس أكو قوة جمادا الأولى شكرا هجرة 1440 wanda ya zo daidai da goma ga watan janairu watan ɗaya lissafin miladiya shekara 2019 kamar yadda muka saba muna karatu a cikin littafin al-muqaddimatu layziya littafin abul hasan aliyul manufi al-maliki Allah ta'ala ya ji kansa da rahama muna karatu a babi na farko babin da yake magana akan tsarki mun shiga magana akan al'ayanun najisa wato abubuwa waɗanda suke na najasa malam ya ambata mana baya kuma mun tsaya a wurin da malam ya ambaci amai da kuma abin da yake sa maye kamar giya inda ya ce wal muskiru kal khamri daga cikin abin da ake irgawa daga najasa akwai giya abin da duk yake sa maye sai ce kalhamri kamar giya mun yi magana a kai sai dai abin da za mu ɗan ƙara shi ne malaman fiƙo musamman na malikiya da suka tafi akan cewa giya najasa ce a suna ganin mutumin da ya sha giya ko sallah ba zai yi ba sai ya amayarta saboda ya sha najasa yana ɗauke da najasa a cikinsa don haka ba zai yi sallah ba sai ya kwakulo giyar ya amar da ita in ya so sauran abin da ya rage a cikinsa na burbushin giyar na nasonta to wannan za a yi afuwa kamar yadda bayani akan afuwa zai zo nan gaba a cikin najasa amma dai asalin ruwanta kam to zai zubar da ita gabanin ya yi sallah wannan yin an gina akan matsala cewa giya najasa ce kenan kuma akan hakan din ma idan an gina cewa giya najasa ce har yanzu akwai akwai akwai sabani akan cewa lallai ne sai an amayata ko ba lallai bane abin da ya riga ya shiga cikin ciki ko abin da yake cikin ciki ana masa hukuncin najasa ko kuwa ta yadda za mu ce yanzu mutumin da yake kashin abincin da yake cikinsa ya riga ya gurɓace ya lalace yana jin bayan gida bai yi ba yana gida bai yi ba kaddara ya ɗan lafa saboda bayan gida yakan yi haka ko mu yi ba akan ji shi kuma ya lafa kuma ya zo ya yi sallah bayan ya lafa da bai yin ba ya nuna cewa ya zama najasa amma ya zo ya sallah da shi a haka shin sallarsa ta yi ko ba ta yi ba za mu ce na ɗauke da najasa ko ko sallarsa ta yi kaga wannan mas'alar mas'ala ce da ita ma abar dubawa ce cewa mutum ya riga ya sha giya to sai ya amayar ta kafin ya zama a yi masa hukuncin mai tsarki za mu tashi a kan gaba da malam ya ce walmaniyu وهو من الرجل ماء أبيض ثقين بمثلثة أي غليظ يتدفق في خروجه رائحته كرائحة الطلع بالعين أو أو الحاء المهملتين وقريب من رائحة العجين وإذا يبس كان كرائحة البيض ومن المرأة ماء أصفر رقيق شيكنا مالا يتي والمني hakan nan na maniyi shi ma najasa ne wa huwa minar rajuli sai malam ya shiga bayani akan yaya mani yake me mani ya yake to an ce mani ba bukatar yanzu menene mani amma yaya yake to shi wannan shi malam ya shiga cikin bayani akai wa huwa min ar-rajuli ma'un abyadu na namiji yace shi ko na namiji ma'un abyadu ruwa ne fari sakhinun mai kauri bi musallasatin da wato sa mai dugo uku shine musallasa da mai dugo uku sakhin eh ai ghalizun abinda ake nufi da sakhin shine ghaliz wato mai kauri malam ya fassara ne ya tadaffaqu fi khurujihi yana tunkuda a cikin fitarsa ra'ihatuhu ka ra'ihati at-tal'i sunsunansa sunsunansa kaman sunsunan huda bil aini da da ainun at-tal' bil ain aw al-ha'i ko da ha'un at-talhi al-muhmalataini ko ainun din ko ha'un din amma al-muhmalatani marasa dugo marasa dugo tal'i ko talhi kara'ihati tal'i ko kara'ihati talhi huda abinda ake nufi da shi anan shine hudan dabino hudan dabino wato wasu ‘ya'ya da namijin dabino yake yi, ‘ya'ya ne wanda suke fitowa cunkus, iska tana iya ɗaukansu inda a ce za a watsa su ba su da nauyi, kama su ne asalin sinadarinsa shi kuma na haifan dabino dangane da ɗiya mace, wato dabino ta mace, ko dai a ɗauka a je a yi kilili kamar yadda masana dabino suke yi. ko kuma Allah cikin ikonsa tunda yana ɓarewa yana ɓarewa ‘ya'yansu su su fito su bayyana to Allah cikin ikonsa ya kada iska iskar wannan wannan huda ta tafi zuwa ga ainihin ta macen dabino ta hanyar iskar kuma sai Allah ta'ala ya sanya haifuwa ga wannan ta macen dabino ɗin to wannan ‘ya'yan huda da namijin dabino yake shi ake cewa at-tal'u shine at-talhi wato iri ne huda ce to shi yana da warinsa ko ko sunsunansa kaman kaman kaman warin mani yake kaman sunsunan mani yake ko mani yana yana kamanni da wannan wajen wajen wajen wajen ra'iha wa qaribun min ra'ihatil ajini kuma yana kusa har yanzu yana kusa da da da da da, da kamshi ko sunsunan ajin shine kulli kulle da suke damawa gari da suke damawa ake ake hada shi da ruwa a kwaba don an sansana shi zai yadda za a ji din ra'i hassa sunsunansa zai yana kama da sunsuno irin na irin na ruwan mani wa idza yabisa idan kuma ya bushe kana ka ra'ihatil baydi yana zama kamar kamar warin kamar kamar sunsunan kwai in ya bushe zai ba da ra'iha kamar ra'ihar kwai wa min almar'ati na mace kuma ma'un asfaru raqiqun ruwa ne fatsi tsinkekke to waɗannan sifofi da malam ya ambata na na mani musamman manin namiji bar da muka sani mani ruwa ne da yake fita wa namiji ko mace yayin babbar sha'awa yana da alamomi yana da kamanni malamai sun ambaci alamominsa da kamanninsa sun kai guda biyar daga ciki sababin fitarsa abin da yake sababa fitarsa shine sha'awa babba ƙaramar sha'awa ma ba ta fitar da mani babbar sha'awa take fitar da shi idan sha'awa ta girma ta kai makura to anan ne sai mani sai ya fita a irin wannan mani da ya fita da sha'awa shine mani wadda malaman fiqhu suke magana a kansa amma maniyin da ya fita ba ta hanyar sha'awa ba an gane shi da sauran alamomin da za mu ambata amma sai dai ba sha'awa ce ta fidda shi ba ko tsoro ne ya fidda shi ko kuma wahala ce ta fidda shi to irin wannan mani ba ya da hukunci a wajen malaman fiqhu illa iyaka hukuncinsa kamar hukuncin fitsari ne sai a wanke abin da ya fita shikenan a je a yi alwala a yi sallah amma bai da hukuncin janaba amma shi wannan wadda sha'awa ta fidda shi to shi shine wadda yake daukan hukuncin janaba to sababinsa dai shine sha'awa sannan yana da alama halin fitarsa shine tunkuda a lokacin da yake fita yana fita da turan juna wannan tunkudar alama ce ta mani ne domin sauran abin da suke fita irin fitsari irin wadi ba sa wannan tunkudar to rarraba fita ya dinga tunkuda yana rarrabawa wannan alama ce ta cewa ta cewa shine mani ne sannan yana da alama bayan fitarsa alamar bayan fitarsa ga shi wanda ya fita masa shine mutuwar jiki kisan da mani ya fita ko ga namiji ko ga mace to zai bar shi da mutuwar jiki wannan shine galibi sannan alama ta hudu launinsa da malam ya ambata ruwa ne fari a launi sannan yana da kauri sannan na biyar sai ra'i hassa sunsunansa shi ne misalan da malam ya buga na sunsuno kamar na hudar dabino ko kuma garin ajin ko in ya bushe kamar kwai to duka wannan saboda a fahimta a fahimci a fahimce shi ne shi kansa mani shi yasa malam ya ambaci waɗannan kamanni nasa kuma cikin siffofin nan guda biyar wanda malam bai ambata ba biyu ne sababin fitarsa bai ambaci sababin fitarsa ba shine sha'awa sannan bai ambaci abin da yake bari ba idan ya fita na mutuwar jiki na mace kuma shi kuma fatsi ne bai kai na namiji fari ba wato ya sirka tsakanin fari da yalo sai ya ba da fatsi sannan kuma shi tsinkekke ne ba irin na namiji ba na namiji ya fi na mace kauri to malam ya kawo mani daga cikin jerin abubuwan da suke najasa haka yake a wajen malikiya da kuma wasu daga cikin malaman fikahu to amma idan aka bibiyi hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da aka rawaito daga nana Aisha radiyallahu anha suna nuna cewa mani ba najasa bane mani ba najasa bane saboda nana Aisha radiyallahu anha tana cewa cikin hadisin da yake Bukhari na kasance ina katse shi daga tufafin manzan Allah alaihi salatu wassalam sai ya tafi sallah ba tare da an wanke ba kuma babu wata najasa da za zama a katse ta sai ya zama an katse ta kawai shikenan sai a yi sallah da ita a jiki dukkan najasa kawar da ita ake yi ba katse ta ake ba kawar da ita ake akwai bambanci tsakanin katsewa da kawarwa sannan a wani hadisi kuma ta ce na kasance ina kankare shi kankarewa idan ya bushe daga nan ma idan an kankare shi ba shi kina cewa an kawar da shi ba an dai bare shi wannan asalin kamanin nasa na kanza-kanzan an cire kuma hakan baya hana a yi sallah da tufafin a haka e hakan nan an yi bako gidan manzo Allah sallama wata rana ya kwana ya tashi da janaba ya wayi gari da wankin kaya na Aisha ta tambaye shi me ya faru yace janaba ta same shi yace to ai da tace to ai da ba har sai kai haka ba ya kasance yana samun tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah da shi bai wanke ba wa'inan hadisan da ire-irensu suna nuna cewa mani baya daga cikin abin da ake kira najasa amma ya zo cikin wani hadisi har daga nana isha radiyallahu anha ta ce na kasance ina wanke shi daga tufafin manzo Allah sallama ya fita sallah wurin wankewa ko bushewa ma bai yi ba to wannan shi kuma yana nuna cewa idan ka dubi hadisin katsewa da na kankarewa da na wancan bako ka hada da wannan kuma da ta wanke yana nuna maka cewa kenan mani dai wani abu ne mai kama da majina ko yawu abu ne abin da zuciya tana kyamarsa don haka abin da ya fi kamata da shi shine wankewa amma ba wai don saboda shi najasa ba ne sannan abin da zai ƙara bayyana cewa waɗannan hadisan suna karantar da mu cewa mani ba najasa ba ne shine idan an dubi hidimar mani hidimar mani idan aka dube su a abinan a kimiyyance tun daga babin halitta zuwa irin amfaninsa da yake yi to wannan zai ƙara nuna maka cewa ya fi kama da a ce masa shi ba najasa ba ne saboda maniyin nan shi ne sinadarin da Allah yake halittan mutane da shi ba mutane kadai ba dukkan halittu to mu dai yanzu mutane saboda ai babu halittar da ta kai dan adam daraja to dan adam ma daga mani Allah yake halittarsa kuma dukkan annabawan Allah ‘yan adam ne dukkaninsu haifuwarsu aka yi kuma da wannan ainihin wato ruwan nama ne haka manyan bayin Allah salihai ta wannan hanyar aka halice su alkur'ani ya tabbata mana da cewa wannan ruwan shine asalin halittar mutum walaqad khalaqnal insana min nutfatin inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali don haka shi mutum daga wannan ruwan ne aka halicce shi to kaga idan aka ce asalin sinadarin halittar najasa ne to menene matsayin abin da aka samar da shi daga najasa abin da ya haɓaka daga najasa kaga daga nan za mu fara tuhumar kan fara tambayan kanmu cewa kenan najasa ce ta samar da mu da salihan cikinmu da annabawan cikinmu to kaga irin wannan ne sai mutum ya shiga dibi-dibi ƙarshe sai ce to banda na annabawa so annabawa ba najasa ba ne amma na sauran kuma najasa ne to wannan rabe-raben kuma sai ka rasa ina ya samu shi sannan kuma me ma matsayinka kai da ya zama asalin sinadarinka na jasa ne sannan idan muka duba mani ɗin nan wani ruwa ne da namiji yake zuba wa ya mace sannan ya bi jikinta ya yi mata amfani ya yi wa ɗan da in ta samu ciki ya yi wa ɗan amfani ya yi wa nonon da zai sha amfani yana da tasiri kamar da yake da tasiri kamar yadda shine sinadarin halitta kamar yadda su masana masana abin halittar dan adam suke faɗan mani ɗin da aka watsa ai ba da dukansa ake yin ake halitta ba me shiga cikin ma wani wani wani kwai ne daga cikin daga cikin dubbunai ko miliyoyi suke cewa sauran gaba ɗaya zai bi jikin mace kuma ba wannan kaɗai aka harba mata ba maiwa an harba mata ya kai sau nawa kafin na cikin ma ya zo shi sauran duka jikinta yake bi idan aka ce najasa ne kenan kowace kana watsa mata najasa a matarka yana bin jikinta kuma alhalin yana musu tasiri a jikinsu kai bambanci sosai matar aure da wacce ba matar aure ba a sakamakon wannan ruwan mani don haka haka ɗan cikinta jininta na haila yana da alaka da shi nononta yana da alaka da shi shi yasa malaman fiqh suke cewa wace mai shayarwa yana daga cikin abin da yasa bata bata jinin haila jininta da maninta ko ce jininta yana da tasiri a nonon maninta kuma yana daga cikin abin da ya sa malaman fikihu suke cewa idan ta shayar da mutum da nonon da, da, da, da nononta ta shayar da yaro ƙasa da shekara biyu da nononta mijinta ya zama ubansa saboda yadda nonon yake tasirantuwa da maninsa don haka sai ya zamana mani idan muka dubi ayyukansa ga ɗan adam to bai yi kama da a ce masa najasa ba shi yasa sai ya zama ba za mu yi mamaki ba yadda nana Aisha take ba mu labarin yadda suke mu'amalantar mani suna mu'amalantarsa ne mu'amala irin ta kaki da majina kamar yadda aka rawaito daga wani cikin sahabban manzo Allah sallama yana cewa ai inama huwa bi manzilatil mukhat ai mani kamar matsayin majina yake da haka kada ka iya kawar da shi saboda kawai kyankyani amma ba saboda shi najasa bane da haka mas'ala ta mani babu wani dalili dama ba wani dalili nassi ina ce nassi da yawa anan akwai akwai akwai yan uwan masu karatun usul mun riga mun san meye nassi ce nassi dalili wanda yake ba da ma'ana guda ɗaya akan abu ba zai ɗauki wata ma'ana ta daban ba babu dalili kwallo ɗaya wanda yake ba da ma'ana kuma ingantacce karɓaɓɓe wanda yake ba da ma'ana ta cewa mani na jasa ne in banda irin faɗin Allah subhanahu wataala alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin sai Allah ya kira shi ma'un mahinun ruwa wulakantacce to ire-iren wannan kuma ba zai zama dalili akan cewa najasa bane ba shi ke nuna cewa najasa bane an ambace shi kaskantaccen ruwa wato ku a wurinku wani abu ne abun kyama a wajenku ku in an yanzu kamar yanzu a ce kamar majina ko kamar kaki ai wani abu ne da za ku ɗauke shi abin kyama ba za ka so a watsa maka ba inda a ce ana samun mani a hannu ko a gwangwani ai ba za ka so a ko a moda ba za ka so a watsa maka shi ba da haka ko a wajen ku ruwa ne da kuke ganin sa wato kaskantaccen ruwa wulakantaccen ruwa amma ba yana nuna cewa najasa ba ne ire-iren waɗannan dalilai ba za su zama dalili akan cewa mani najasa ba ne abubuwan da muka samu na hadisai sun isa su zama dalili akan cewa mani ba najasa ba ne ko na namiji ko na mace duk ba najasa ba ne walwadiyu bidalin muhmala da wadi wadi sai malam ya ce da dal muhmala mara digo saboda ita mai digo ita ce zalun kenan yawwa mara digo to shi wannan shi ma najasa ne wa fil ya'i wa jahani malam yace daga na da ya'un kuma ta wadi akwai fiska biyu wajen karantawa at-tashdidu ana iya shadda a ce alwadiyu a ce wadiyi wa takhfifu sannan kuma ana iya cire shaddar ya zama alwadiyu da ko ka ce wadiyu ko ka ce wadiyu duka sunansa ne da shadda ko da rashin shadda wa huwa ma'un abyadu shi kuma wani ruwa ne fari sakhinun mai kauri ya galiban aqibal bauli yana fita galibi bayan fitsari amma daga gaban baligi yana fita mafi yawancin lokaci bayan fitsari zai iya yiwuwa bai biyo bayan fitsari ba sai daga baya can wani zai iya yiwuwa sai ya tsuguna ma zai yi fitsarin sai kuma ruwan ya fito sannan fitsarin ya zo wani kuma bayan ya yi fitsarin ne ya tashi ma daga baya sai ya ji wani abu ya gangaro sai ya duba sai ya ga farin ruwa ne wadi ne to shi a irin tsarinsa ba sha'awa ce take kawo shi ba ko da dai balaga ce sanadinsa amma ba sha'awa ce take fidda shi ba sha'awa tana fitar da abu biyu ne mazi da malam zai magana a kansa da kuma mani to amma shi wadi duk da baligi ne kawai yake yinsa amma shi ba za a ce ba shi da alaka da sha'awa ba yana da alaka da ita tun da ce daga baligi yaro karami ba zai yi ba yana da alaka da ita amma dai ba ita ce ta gabaci fitowansa ba galibi fitsari ne yake gabatan fitowarsa kuma yawanci wannan an fi samunsa daga waɗanda ba su yi aure ba ko kuma suka yi nesa da matayensu suna yawan fitar da suna yawan fitar da wadi amma wanda yake da aure kuma baya da nisan tazara tsakaninsa da matarsa to zai jima bai ga bai ga wadi ba inda ba kuma wata halitta Allah ta'ala ya kera shi akai ba wal da kuma maziyi bi kasri zali da kasra wa zalun din al mu'jama mai dugo in kun ga mu'jama dugo in kun ga muhmal muhmala mara dugo ma'un abyadu to shi ma maziyi najasa ne shi kuma ruwa ne fari raqiqun tsinkekke ya khurju inda lazzati wanda yake fita yayin jin daɗi bil in'azi da in'azi ai qiyamiz zakari shine malam ya fassara maka in'azin ne yace ai abinda ake nufi da shi qiyamuz zakari shine tashin azzakarin namiji indal mula'abati yayin wasa aw tazkari ko tunani bi fathi ta'i da fataha wa ta'un din at-tazkar aw tazkari bi fathi ta da fataha wa ta'un din aw tafakkur ai ai at-tafakkur abinda ake nufi tazkar anan shine at-tafakkur tunani to wannan abubuwa guda biyu da malam ya ambata wadi da mazi su dukkaninsu najasa ne shi mazi kamar yadda malam ya ambata yana fitowa ne da sha'awa sha'awa take sanadinsa sha'awar kuma ƙarama shi sa galibi mani baya fita sai mazi ya rigaye shi saboda ai mazi mani babbar sha'awa ke kawo shi kafin aje babbar sha'awa kuma an wuce ta karama da haka mazi mazi yana fita ne sanadin karamar sha'awa wannan karamar sha'awar wasa ne wato taɓe-taɓe rungume-rungume shine mula'aba da malam yake nufi mula masa shafe-shafe ko kuma tazkar tunani ko annazarul mustadam da malam bai ambata ba kallo tun yayi ta kallo kallon abu harith ya tar masa hankali yayi ta kallo na sha'awa a wata mace ko a wani hoto ko a wani bidiyo har sai ya tayar masa hankali ya yi sanadin wato a fitan mazi a tare da shi da malam ya ce bil in'azi da tashin azzakari wato yana so ya nuna maka cewa mazi baya fita daga gaban namiji ba tare da azzakarinsa ya tashi ba ba a samu sha'awa ba kenan wannan shine kashi 99.9 na al'adar sha'awa ta tada azzakari idan azzakari bai tashi ba to duk yadda mutum ya ji sha'awa to da wuya wani abu ya fita da wuya a ce wani abu ya fita sai dai Allah yana da halitta kala-kala ba abin da ba za a samu ba to shi sa malam yace bil inazi saboda galibi sai idan gaba ya tashi ne sannan ake kaiwa zuwa ga maganar fitar mazi kamar yadda maza suke mazi haka mata ma suna mazi sai dai kawai su mata zai iya yiwa maziyinsu bai gangaro ya fito har waje ba tunda su dama suna da magangarar irin wa'annan ruwaya don haka idan har ya fita amma kuma bai gangaro har waje ba bata ganshi ba shikenan saboda su a, suna da bambanci da namiji saboda su suna da daɗi suna da daɗin rutuba rutuba wani ruwa ne fari na, na, na mata mai yauki wanda shi sha'awa tana kawo shi kafin mazi wanda wata halitta ce Allah subhanahu wata'ala ya yi wa mata saboda wannan, wannan ruwa mai yauki shine wanda yake daidaita al'amarin gabanta yayin jima'i idan aka ce babu shi a bushe yake to ai gafata kai ma ai ina ga rauni za ka yi matsala za a samu to shi sa wani lokacin shari'a take son ya zama mace an jawo hankalinta an kwantar mata da hankali an mata abin da zai akalla zai fitar da wannan yaukin gabanin a fara jima'i da ita saboda shi mai yin zai fi gamsuwa ita za ta fi gamsuwa idan ya zama na babu wani sako da aka aika da farko to ƙarshe sai a zo a bubushe babu wani babu wani abin da suke cewa wai ni'ima babu haka shi ma sha'awa take kawo shi shi kuma shi ma kafin mazi ne shi ma shi ko ba mazi bane haka ne Allah ta'ala yi su shi yasa galibi waɗanda suke amare wani lokacin suke shan wahala ba don komai ba sai don duk macen da take cikin tsoro da fargaba take da tsoro sannan ta samu miji kuma wanda bai iya kwantar da hankali ba bai iya zuwa da abubuwa da zai yaudarar da ita hatta ji sha'awa ba kawai damuwarsa kawai shi ma gobararsa yake so ya kashe to shine sai a wayi gari kawai an zo an yi ta an zo an yi ta an zo an yi ta kayan ciyo kayan wahala amma inda za a da ita za a yaudarar da ta samu nutsuwa ya bi ta hanyar da zai saman mata sha'awa madaidaiciya da wannan yaukin zai fita to wannan zai taimaka wajen shikenan sai ya samu damar saduwa da ita ba tare da shi ya wahala ita ma kuma ta wahala da yawa ba ko da kuwa yau ne ya fara saduwa da ita budurwa ce almuhim daga baya ne kuma sannan ita ma zai iya yiwa mazi ya zo mata sannan kuma ita ma zai iya yiwa daga bayan sha'awa ta ƙara ƙarfi mani ya zo mata dukkan waɗannan abubuwa da muka ambata in ban da mani dukkansu najasa ne saboda suna zuwa ne ta farji hanyar da fitsari yake zuwa kuma babu wani abin da ya zo shi wanda yake nuna cewa su masu tsarki ne babu ba wani abin da yake nuna cewa su masu tsarki ne shi yasa hata a mu'amala irin ta mata da miji na na na na na tsotsan gaba namiji mace tana iya tsotsan gaban namiji amma ta kiyaye mazi saboda mazi najasa ne mazi najasa ne shi kuma mani tunda ba najasa bane shikenan an tambayi wani malami cikin malama mai hukuncin namiji ya shayar da matarsa yace ba komai haka aka gaya masa kuma shi kuma ya fahimci me ake nufi yace ba komai saboda mani ba najasa bane almuhim amma mace ita gabanta wannan rutubar najasa ce mazi da za ta yi najasa ne da haka sai ya zama bai kamata namiji ya sa harshensa a farjin mace ba saboda mu'amala ce da najasa mani ne kadai ba najasa ba shi kuma a lokacin bai riga ya zo ba ballantana ai hukunci da shi akramakumullah to malam ya ce wa ramadun najasi wa dukhanuhu najisun da ƙurar najasa da hayaƙin najasa najisun duka najasa ne ƙurar najasa abinda aka ce najasa ne to ƙurarsa najasa ce kamar irin su kashin jaki wurin da ake ɗaure jakuna ga kashinsu nan da fitsarinsu nan suka zo aka shiga kasuwar jaki duk ƙura tana tashi ta kashinsu to kaga wannan najasa ce ka zo ta babbata ma kayan to sai a je a wanke saboda kashin jaki najasa ne haka hayaki aka ƙona jaki ya mutu aka jefar da shi aka ƙona shi ya yi mushe ko in za a iya cewa jaki ya yi mushe wata rana muna tafiya da babana a mota akan hanya sai muka ga mushen jaki ya ce wannan fa na ce masa jaki ne mana ya yi mushe suka jefo shi masu motocin kaiwa jaki ya ce wa me yasa haka yi waɗanda dattijo ya ce yau me yasa suka jefo shi yawa kun faji me ke nufi ba yawa yawa yana ba yanka ba da yankawa suke ne dama ba yankawa dama guduma suke masa dama su su su kisa kilin kawai suke yi yawa da haka ta koya ya kawai ya mutu e ta koya ya mutu kuma sai ya zo suka yi sa'a ma ya mutu arha ba sai sun yi wahala ba kaga da ya kamata su sa shi a wani wuri ne su ajiye a cikin motar to amma wani da muke tafiya da shi sai yake cewa ai mai yiwa watakila a tsarin su ba sa ajiye in sun ajiye gawar jaki wani abu zai faru da sauran jakuna shi yasa suka jefa shi wala Allah amma dai ba ma'anar jefan to shi yasa nake cewa an zamu iya cewa jaki yayi mushe saboda dukkanin su dama da wanda aka yanka da wanda ba yanka ba duk mushe ne macaccen jaki da aka kona shi ko kuma masu masu masu dafa masu gasa kare irin irin irin mutanen nan waɗanda suke yawo yawo suke cin karnuka eh na'am yau kulawa saboda na yi gudun na cewar jawa mun taba zuwa warji wata rana e, shugaban karamar hukumar wancan lokacin yana jawabi ya maganganu na nuna bacin rai akan ana cewa irin waɗannan masu cin karnukan warjawa ya ce sai kuna tsammanin cewa mu ne warjawa duk wanda aka ce mutum warji ne sai tsammanin mu ne 'ya'yanmu ne da yayinmu da iyayenmu muke cin kare ya ce ba mu da alaka da su ba su da alaka da mu tuwanan nima na waye na fahimci cewa ashe ba mutanen wajen ba ne kawai ban sanya aka yi demu dai ana aka saba ce musu warjawa ba ko kuma ba waccar warjin ake nufi ba eh to kulawa ko kuma kulawa makar 'yan sanda su ce ai da su ake su kulawa ne ko a to dai gwanda kun ga gwanda mu kiyaye ko kar a rufe mana wurin karatu eh eh masu yawo da kare masu yawo da kare suna ci suna ba da kwangiri ba kenan ba to irin waɗannan idan suna kun ga su ɗaurewa suke da ransa masu jefa a cikin wuta in sun ji yayi bindiga ne suka ci shine ya nuna eh haka suke cewa in yayi bindiga to ta nuna kenan to irin wannan hayakin najasa ne saboda kare najasa ne da haka shine abin da malam yake nufi kura da hayaki na najasa najasa ne wannan kuma yana daga cikin yana daga cikin abubuwa na ilimin fiqh masu muhimmanci saboda da wuya ka samu hadisi an ce maka kura kurar najasa ko hayakin najasa wannan kuma sai an zurfafa cikin sai an yi dipin cikin me cikin ma'anonin nusus a zakulo a fahimta shi yasa suke cewa wanda duk wanda yake so ya samu ilimi na fiqh ya fahimci addini yadda ya kamata to yayi zurfi a cikin wata mazhaba cikin mazhabobin nan guda hudu in ka kware a wata mazhaba to zaka samu abubuwa da yawa wanda ba za ka same su a zahirin nusus ba ba za ka same su a zallan nasi kawai kai tsaye sai ka samu wannan abun ba faslun rarrabewa tsakanin karatun baya da na gaba tajibu izalatun najasati an thawbil musalli wa badanihi wa makanihi bayan malam ya gama magana dangane da abubuwa na najasa waɗanda suke abubuwa da suke najasa yanzu kuma malam zai shiga magana game da kawar da najasa su wancan abubuwan da muka yi magana a kansu su ainihin su najasa ne ba yadda aka iya da su maganin su shine a rabu da su gaba daya duk abin da aka ambata a bayan nan irin su kashin mutum fitsarin mutum irin su nonon dabba da ba a ci fitsarinta da kashinta irin su abinan mazi irin su wadi irin su abinan gashi nan dai da jini da duk abin da aka ambata a baya sun mushe su alade su kare duka waɗannan najasa ne ba wai najasa ce ta same su ba farkon bainan najasati wal mutanajjasu an farkon bainan najasati wal mutanajjasi akwai bambanci tsakanin najasa da kuma abin da najasa ta same shi yanzu mun gama magana akan najasa sai kuma abin da najasa ta same shi shi ba najasa ban amma ta najasa bi najisin najasa ta same shi yaya za a yi jama'a an fahimta da haka karatun ya dan tura gaba kenan yanzu mun shigo abu ne asalinsa mai tsarki amma yanzu najasa ta taba shi menene abin yi shi ma haƙura za a yi da shi gaba ɗayansa kamar yadda aka haƙura da kare aka haƙura da alade aka haƙura da mushe da jini ko kuwa akwai wani mataki to sauƙi irin na shari'a sai ya zama Allah ya ba mu mafita shine a kawar da najasar a ci gaba da amfani da abun to kawar da najasa malam ya kulla masa fasali yace tajibu izalatun najasati kawar da najasa yana yana wajaba an saubil musalli daga tufafin mai sallah wa badanihi da jikinsa wa makanihi da wurin da zai yi sallah malam ya ce ta jibu wato yaren jayar da wajibcin kawar da najasa akan saɓanin cewa sunna ne a wajen wasu malamin malikiya zance mai inganci kamar da malam ya ambata kawar da najasa wajibi ne saboda ai har waɗanda suke ganin sunna ne kawar da najasa idan mutum ya yi sallah da gangan da najasa a jikinsa ko a tufarsa ko ya sallah a kan najasa da gangan yana sane na da ikon kawar da ita to ko a wajen wadda suka ce sunna ce suka ce sallarsa ta ɓaci to kaga inda ya har sallah za ta ɓaci to kaga ai ba zancen a kira shi sunna ba sunna bane kenan a inda sunna ne sai a ce gaba kar ya sake sallarsa ta yi waɗannan wurare guda uku kawar da najasa wajibi ne amma sai malam ya ce almusalli yana nufin mai yin sallah a lokacin da ya bukaci yin sallah kamar kenan kawar da najasa baya wajaba a kanka idan ba sallah ka tashi ba dan a ce rigarka akwai fitsari baka wanke ba to ba a cewa akwai zunubi a kanka baka wanke fitsarin rigarka ba sai har in ka tashi yin sallah kai sallah da ita a haka baka wanke ba ko kuma ka je ka yi fitsari ka kammala yin fitsarinka amma sai ka tashi baka wanke ba baka goge ba najasa ne a jikinka to wannan in banda an samu hadisi da yake banci rashin tsantsanewa daga fitsari to da shi ma yana babin barin najasa ne a jiki wanda ba a kiransa wajibi mutum sai ya tabbatar da cewa rigar sannan ba wani fitsari ko ba najasa a jiki a wajibcin yana faruwa ne daga lokacin da mutum ya zo zai yi sallah ita kan ba a yin ta da najasa a jiki amma in ba in ba a gurin sallah bane to shi kuma sunna ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya mu'amala da najasa yana nesa nesa da najasa don haka sunna ce shiriya ce ta ma'aikin tsira alaihi salatu wassalam mutum ya ladabtar da kansa wajen koyaushe a ce jikinsa ba najasa tufafinsa ba najasa gurin da yake zaune ba najasa ko da ku ba sallah zai ba amma abin yana ƙarfafuwa ya zama wajibi idan har ya zo zai yi sallah shi sa malam ya ce tufafin mai sallah da jikinsa da kuma gurin da zai yi sallah din guri abu uku kenan wa huwa ma tumasuhu adahu abin da ake nufi da abinan gurin sallah shine abin da gabansa suke tabawa da yace wa makanihi wa huwa ma tumasu adahu shine abin da gabansa suke tabawa abin da malam yake so ya gaya maka nan shine idan gurin da mutum zai yi sallah akwai najasa sai ya zama mahallin da zai yi sallar ba najasar a wajen mukaddara a ce taburma ce akwai fitsari a gefenta amma gefenta babu shin zai iya sallah a gefen da ba fitsarin amsa shine eh zai iya saboda ai gurin da gabansa za su taba din ba najasa an masa afuwa dangane da wancan gefe mai najasar hakanan a duk yadda ya samu kansa don kasancewar yana makwabtaka da najasa matukar ba ta taba shi baya taba ta gabansa da yake sujada yake ruku'u da su yake tsayuwa ba sa taba najasar to babu komai shi yasa malaman malikiya suke cewa hatta ma da a ce ƙasan najasa ne sai ya shimfiɗa wani abu mai kauri a kan najasar to ya halatta ya yi sallah a kai ba komai saboda kaurin abin da ya shimfiɗa a kai ko ƙarfin abin da ya shimfiɗa a kai zai hana zai zama shamaki tsakaninsa da najasar duk da cewa akwai waɗansu a malikiyar wadda ba su amince da wannan da wannan shawara ba malam yace huwa matu masu wada'uhu wannan gurin shine abin da gabansa suke tabawa idza kana dhakiran laha qadiran ala izalatiha amma fa idan ya kasance yana tine da najasar sannan yana da ikon kawar da ita wani yana da muhimmanci mu fahimta kawar da najasa sharaɗi ne daga sharuɗan sallah sallah ba ta yiwuwa sai ya zama tufafin mutum jikinsa gurin da zai yi sallah ba najasa to amma kawar da najasan nan rangwame irin na shari'a ta sanya shi ne a cikin wani hali hali guda biyu shine mutum yana da yana sane yana tune in an ce yana tune ɗayan biyu ne yana sane bai jahilci najasar ba yana tune bai manta ta ba idan ya manta idan idan bai san da ita ba gaba ɗaya sai ya yi sallah sai bayan ya idar da sallah sai ya ganta ko ya santa to wannan zance mafi inganci shine sallarsa ta yi ba bukatar ya sake ta a malikiya suka ce a'a ya sake ta mustahabbi ne ya sake ta inda sauran lokaci mustahabbi ne ya sake ta inda sauran lokaci amma su kansu suka ce duk sallar da suka ce a mayar ta inda sauran lokaci to in ta wuce ba a sake ta kuma in nafila ce ma ba a sake ta to kaga wannan mu dawo kan fahimta guda ɗaya kalam wahid shine in dai har in ta wuce ba sai an sake ta ba in dai har in nafila ce ba sai an sake ta ba to me ma'anar sakewa in kuma sakewa ma mustahabbi ne ba dole bane me ma'anar sakewa manzo Allah sallama ya hana farilla biyu rana daya ina nufin farilla biyu iri daya rana daya in aka ce mustahabbi ne kenan wacce din ta yi ba dole bane kenan sake ta to kaga tunda ba dole bane sake ta sai ka zo ka sake ta kai farilla biyu kenan kuma manzo sallama ya hana farilla biyu da haka hatta a malikiya an mun fahimci wannan fahimtar za mu fahimci kenan hatta a wajensu sallar da aka yi ta da najasa wacce ba a san da ita ba sallar ta yi kawai dai suka ce mustahabbi ne a sake ta inda sauran lokaci zance mai inganci ba bukatar sakewa inda mutum ya riga ya idar sannan ya san najasar sannan ya ganta a wandonsa ko sannan ta ganta a zaninta ko sannan ya ganta a gurin da ya yi sallah ko sannan aka gaya masa shikenan ya riga ya yi sallama sallah ta wuce na sannan na biyu ko kuma a ce mantawa ya yi ya san da ita amma sai ya manta to shi ma wannan idan ya riga da ya yi sallama shi kenan sallah ta yi ba sai ya sake ba sai da ya sallama sai ya tuno au ashe ban wanke kaza ba to shi kenan sai ya wanke don sallar gaba wannan ya riga ya yi ta shi ne ma'anar da malam ya ce me ya ce idha kana zakiran amma fa idan ya zama yana sane da ita yana tune da ita qadiran ala izalatiha kuma yana da ikon kawar da ita shi kuma nan ikon kawar da ita ana nufin ko dai ba tilasta shi aka yi da najasa ba ko kuma ba jinya ce ta same shi ta najasa ba idan tilasta shi aka yi ko kuma jinya ce ko kuma rashi ba shi da wani wurin ba wannan ba ko ba shi da wata tufar ba wannan ba to ya zai yi ko ba shi da wani ruwa ko abin da zai kawar da wannan najasar jasar kaga duk wani ababin rashi wayannan abu guda uku duka suna nufin rashin iko la ya kadiru ba shi da iko ba shi da lafiya yana ciyon yoyon fitsari ko an sa masa menene katata ko menene eh ko ko yana ciyon yoyon fitsari ko ko ciyon yoyon kashi ko kuma jini yana ta fita a jikinsa yana ciwo gyambo ne gashi nan da jini a jiki a riɓe ba yadda ya iya a haka zai yi sallah najasa ne amma haka zai yi sallah ba shi da ikon ya kawar da wannan abu saboda jinya ko ko an hana shi ɗaure shi aka yi a cikin fitsarinsa da kashinsa ba zai bar wajen ba a nan zai ci abinci a nan zai yi sallah a nan zai yi komai ba yadda ya iya kamar yadda ake irin wannan wulakancin a waɗansu da ake tsare su tsare ku a ɗan ƙanƙanin ɗaki kuku ishirin ba yadda mutum zai kwanta ya miƙe ƙafafunsa kuma ba za a fita a yi kashi ba za a fita a yi fitsari ba duk wanda yake ji zai tsuguna ne ya kayansa a wajen kaga babu insaniya a ciki kwata-kwata babu babu humanity almuhim idan mutum ya samu kansa a irin wannan halin to an tirsasa masa kenan ko kuma mutum a tufafinsa na najasar amma ba shi da wani tufafin daban sai dai ya yi tsirara kuma da ya yi tsirara ya yi sallah tsirara gwanda ya yi sallah da tufafin najasa saboda dukkaninsu dai barna ce amma yi da tufafi mai najasa kuma ya ya dai suturta jikinsa ai to rashin samun iko rashin samun iko yana yana yana rashin samun iko yana zama uzuri ga mai najasa ya sallasa da najasa babu komai kamar yadda rashin sani da mantuwa yana zama uzuri ga mai najasa ya sallasa da najasa babu komai shi yasa malam yace idza kana dhakiran laha qadiran ala izalatiha in ya zama yana tune da ita kuma yana da ikon kawar da ita bil ma'il mutlaq da ruwa wanda yake sake ba kaidi ruwan da za a kira shi ruwa ba ruwan tsari ba ko ruwan sabulu ko ruwan abinan zobo ko ruwan wannan duk ƙaidi ne don aka ce ruwa me wannan ruwa shi ne aka shi ne aka ce alma'ul mutlaq shine ruwan da yake daukan sunan ruwa baya daukan wani suna ba wannan ba falau azalaha bi ghairihi mala yace da a ce zai kawar da najasar da wani ruwa wa salla kuma yayi salla a haka lam tasihha salatu sallar bata inganta ba wannan matsalar kawar da najasa da ruwa mun yi magana a kanta kwanan nan e, ba ma kan wannan fatawar fahimtar da malam ya zo da ita duk abin da ya kawar da najasa kuma ya zama najasa ta tafi to shi kenan saboda bukata shine ta tafin idan ya zama ta tafi shi kenan abin da yake tabbatar da haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingatacce manzon sallama yace idza jaa ahadukumul masjida falyanzur fa in ra'a fi na'alayhi qadran aw adhan falyamsahhu wal yusalli fiha fihima manzon sallama yace idan ɗayan ku yazo masallaci ya duba ya duba takalminsa in ya ga a takalmansa akwai kazanta ko najasa falyamsahhu to ya goge wal yusalli fihi ma yayi sallah da kayansa da takalman guda biyu kaga bai ce sai ya wanke su ba sai bai ce ya wanke najasar ba sai ya ce ya goge ta ana duk abin da zai kawar da ita ya zama babu ita an kawar da ita to wannan yana wadatarwa da cewa najasa ta tafi wa idza saqata ala al musalli zayu minti uku ya rage kuma to bari mu je inda wani su bayanai sai mu dawo mu sake su wani satin wa idza saqata ala al-musalli wa huwa fi salati najasatun idan najasa ta fadi akan mai sallah alhalin yana cikin sallah batalat salatuhu sallarsa ta baci wa kaza idza dhakara wa huwa fi salati haka idan ya tuna najasa yana cikin sallah annabi thawbihi aw bad aw badanihi aw makani najasatun cewa a tufarsa ko jikinsa ko wurin sallarsa akwai najasa to shi ma sallarsa ta bace haka malamai suke hada waɗannan mutanen guda biyu da wanda najasa ta fado masa yana sallah da wanda ya tuna ta yana sallah babu shakka wanda yake cikin sallah najasa ta fado masa za a duba ta najasa da ta fado masa nan bushashiya ce mai gushewa ko kuwa najasa ce ɗanya mai caɓewa idan bushashiya ce misali na cikin sallah sai aka je kashin jaki sai kan hularsa kwal sai kawa kuma sai ya tsalla kuma sai ya wuce sai ya wuce shikenan ya wuce eh babu komai haka ba kowace najasa ce take bata sallar ba idan kuma najasa ce mai zama bak kawai sai ta sai kashin jaki danye sai kawai sai akan sai akan hularsa bak an gane to nan kuma sai mu duba zai iya rabuwa da wannan abun nan take ko ba zai iya ba idan ya zama kamar hula ce kawai da ya ji kashin jaki a kanta kawai sai ya cire ta ba shi kenan ba sai ya cire ta sai ya ci gaba da sallarsa babu komai saboda ai manzon salma yana sallah da takalma a kafar shi mala'ika jibril ya sanar da shi cewa akwai najasa sai suka ga ya cire takalman ya ajiye su ta gefen hagu kowa sai ya cire takalmansa dai ita ce mai ya kai ku cire takalman ku suka ce mun ga ka cire naka ce ai jibril ya sanar da ni nawa akwai najasa kowa ya sanar da ku kun ga anan kenan idan najasar za ka iya rabuwa da ita nan take ko da wacce katina din ne katina a hularka akwai najasa za ta fita ko babban rigarka akwai najasa shi kenan za sai ka cire ta inda ba kana ɗauki sanye da rawani irin na na iyayenmu ba masu sarauta wanda kaga babban rigar ba za ta fita da daɗin rai ba amma inda babban riga ce irin tamu abinan afakan lau sai kawai ka cire ta sai ka ci gaba da sallarka ba wani abu an gane ko amma idan abin da kake sanye da shi din ba zai yiwu ka rabu da shi ba kuma ka tuna najasar kana cikin sallah to sallah ta ɓaci an fahimta sai dai kuma idan babu isasshen lokaci ta yadda inda a ce za ka bar sallar a lokacin ka koma don ka je ka kawar da najasar ka zo ka koma sallah to rana za ta faɗi misali ko ko asuba ce rana za ta fito dama ka makara to ka karasa ta haka ka tana najasa kana sallah amma in ka bar sallar ka ce bari ka je ka canza kaya ko bari ka je ka wanke wajen rana za ta fito dama ka makara a sallah asuba to da rana ta fito ba kai asuba ba gwanda ka yi ta da najasa don haka sai ka karasa sallar ka da najasar taka babu komai shikenan ya wuce an gane da haka yanzu nan da malam yake cewa idan najasa ta fada akan mutum ko kuwa najasa mutum ya tana najasa na cikin sallah nan muna magana ne akan najasar da mutum ba zai iya kawar da ita ba sannan kuma yana da sauran lokaci da zai kawar da ita ya dawo ya sake sallarsa an fahimta yawwa wannan duk ku haɗa su da mata da take da goyo sai ta ji yaron ya saki kashi yana bayanta to shikenan najasa ta same ta sai ta yanke sallah sai dai in tana ganin lokacin ya kure sallar za ta fita ko kuma yayi tumbudi ta ji ya jika ta ta baya da tumbudi tumbudi mun fa ambata najasa ne to nan ma sai ta yanke sallah hakan nan wacce take dauke da yaro mai pampers dukkan najasa tana dauke da najasa saboda in ta yi ruku'u ta yi ruku'u da yaron ko in ta dago ta dago da yaron in ta sujada ta yi da shi ah ta yi kayan najasa kenan yanzu wancan wadda aka halatta masa yayi sallah ta bar masa gefe da najasa gefe babu yayi sallah a wurin najasar an yi ruku'u can najasa ba ta yi motsi ba in ya dago ba za ta yi motsi ba na ina kai ka ina wata magana in ya tafi sujada ba za ta yi motsi ba in ya dago ba za ta yi motsi ba shi yasa aka ce yayi sallarsa haka babu komai saboda motsinsa ba zai motsa najasa ba amma yaro da yake bayanta na dawo yaro da yake bayanta in ta yi ruku'u yayi in ta dago ya dago in ta sujada ya tafi to kaga ita ce take sarrafa najasar tana tafiya da najasa tare da ita yace to idan kuma ta sunce shi fa eh to in za ta iya ta sunce shi idan idan mai famfas din ne ta fahimta sai ta gane cewa yayi kashi ta warin kashi a jikinta a jikin famfas ta san famfas ne da shi kun ga bai taba ta ba kenan sai ta sunce shi kawai ta darar da shi ta ci gaba da sallah babu komai ta rabu da najasar an gane amma in bai da famfas ta ji kashi ta ji ya dan ratsa ta kaga nan ba zai yiwu ba ko tumburi ta ji a gadan bayanta kaga ba zai yiwu ba mu karasa wa idza kana al makanu najisan idan wurin ya kasance najasa ne waja'ala alaihi satiran tahiran kafifan shikenan ma ya sanya masa sutura mai tsarki kafifan mai kauri bi musallasatin da mai ɗigo uku e kafifan ce kasifan ko kasifan a kafifan da sa'un musallasa yawwa wannan usurubi ne na malaman imla'i saboda da babu ɗigon da babu ɗigon in aka yi dungun shikenan sai a wuce a ɗigo ɗaya ne ɗigo biyu ne ɗigo uku ne saboda wannan dugun in kunkula yana da mai ɗigo ɗaya ana masa ɗigo ɗaya a sama ana masa ɗigo ɗaya a ƙasa ana masa ɗigo biyu a ƙasa ana masa ɗigo uku a sama ɗigo ɗaya a sama nun guda ko nun mai ɗa ɗigo ɗaya a ƙasa ita ce ba ɗigo biyu a ƙasa ita ce ya ɗigo uku a sama ita ce ca ko sa'un kaga waɗannan duka da yaya ake ganewa sai a ce bil muwahhada alfauqiyya shi ita ce nunun kenan bil muwahhadati tahtiyya ita ce ba'un kenan an gane ko yawa to idan aka ce bil musallatha to ana nufin me ana nufin sa'un da haka bi musallatha da da digo uku ai sakhinan ana nufin mai kauri jazati salatu alaihi mutlaqan to sallah ta halatta a kansa sake ba kaidi inda ya shimfida abu mai kauri akan najasa to babu komai zai iya sallah mala yace mutlaqan a'ani abinda nake nufi da mutlaq lil maridi was sahihi ga marar lafiya da lafiyayye alama rajahahu ibn yunus a yadda ibn yunus na malikiya ya rinjayar malam yana maka ishara ne zuwa ga cewa akan wannan matsala akwai sabani wasu suna ganin mara lafiya ne kawai yake da wannan damar zai iya shimfiɗa abu mai kauri akan najasa ya sallah amma in ba mara lafiya ba mai yi shine malam yace shi ya rinjayar da fatawar ibn yunus na malikiya cewa ko mai lafiya ne ko mara lafiya ne in dai ka danne ta da abu mai kauri mai tudu mai karfi to zaka iya sallah akai babu komai Allahu a'lam sai mu dakata daga wannan gaba mu tashi sabon fasali sati mai zuwa idan Allah ya samu na raye abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibihil mustafa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na wannan malam yake cewa da muka yi magana rannan akan abin da ya shafi ɗiwa da jini ciwo yakan yi wani ruwa wanda ba ɗiwa ba jini ba me matsayinsa shi ma najasa ne yau kuma ya ce mun yi magana akan ƙuran najasa da kuma hayaƙin najasa tokafa ita ma najasa ce wasu ma suna fasara ramad ɗin da tokar Allahu alam na'am alaikum assalam to najasa ɗin ko ko hayakin najasa ɗin idan ta samu abu to yayyafi za a yi ko wankewa to sai ka koma littafin ahlari yace idza ta'ayyanat an-najasatu ghusila mahalluha wa in iltabasat ghusila thawbu kulluhu idan najasa an ganta an ga hakikaninta shine ta'ayyanat ga ta nan ga gunda take sai a wanke iya gurin amma idan ba a tantance hakikanin wajenta ba to wanke tufa ta kama shine iltibasi iltabasat ba wai watsuwa ake nufi da iltibasi ba suna cewa tawar wasu ba watsuwa ake nufi iltibasi shine wato ta bace an tabbatar da ita amma ba za a iya nuna wajenta ba wannan shine ta iltibasi ta rudar ta rikitar don haka sai a wanke tufar gaba daya to kaga idan aka ce hayaki ya bigi tufafi ko ƙura ta bigi tufafi kaga a daidai wannan lokaci idan muka ce a yayyafi ina za a yayyafa kaga kawai abin da ya kamata shine a wanke tufafi gaba ɗaya ta biyun ka faɗa mata aina ba a ka gargaje na kan ga mata kawai gaje wallo ka ce kawai mata suna kaza in kaje kan ga mata yanzu zai ce a gidanka ake mata ya ce yana daga al'adar mata waɗansu wurare idan suka riga suka yi alwala to ba sa wanke wa yaro fitsari ko kashi sai sun yi sallah sun yi dar saboda itikadinsu shine idan sun je sun taba wannan najasa sai sun sake alwala wannan kuskure ne wannan kuskure ne Uh, taɓa najasa bayan alwala baya kare alwala baya cikin abubuwan da suke warware alwala shine amfanin ilimi mun karanta abubuwan da suke warware alwala cikin su akwai najasa ta taba ka kuka taba najasa babu in najasa ta taba ka sai ka wanke ta in ta taba ka sai ka wanke ta in ka taba ta sai ka wanke wurin da ka taba din shine kawai da haka za su iya wanke wa yaran su fitsari ko kashi su wanke hannun su su tsaftace su zo kuma su yi sallah ba sai sun sake alwala ba ire-iren waɗannan waɗannan abubuwa wadda a cikin gari sun yawaita da can ma yadda ake gaya mana idan mutum ya yi alwala in ya tafiya ba takalmi ta karye ko idan mutum ya yi alwala sai ya ci wani abu ta karye alal akalla ce sai ka kurkura bakinka kaga ba wani abu a cikin dai ba wai wani abin da ka cin ya kama bakinka bane kana sallah zai saka tanɗe tanɗe kaga babu wani abu ba dole bane dan ka ci kai kai alwala ka ci wani abu sai ka kurkura bakin ka ma ba dole bane babu wani bukata sai dai in ka ji kana bukata ne bakin naka yayi wani iri kana sallah zaka ji zakin abun ko dandana abun yana damun ka to shikenan amma in ba haka ba ba wani ba ciki baya karya alwala kuma baya komai wa alwala na alaikum salam kaga da da kawar da najasa da muka magana yanzu anan da fuskantar alƙibla da nan gaba za mu magana a kansa da suturce al'aura da shi ma nan gaba za mu magana a kansa duka waɗannan sharuɗan da muka ambata a wannan karatun suna binsu shi ne sani da iko duka wani abubuwa guda uku idan baka sani ba sai kai sallarka a haka shi kenan ta wuce da haka wannan wadda kace yayi sallar azhar yayi hasashen alqibla sai da yazo la'asar sai ya gano azhar dinsa ashe bai dace da alqibla da da hakikanin alqibla ba shikenan ya wuce yanzu sai ya gyara al'asar saboda ai da bai sani ba yayi fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah don haka wannan kawai babu komai a kansa insha Allah alaikum salam ci ko kwata-kwata bai yi ba a in ka ce bai samu ba ina so in fahimta bai samu ba kwata-kwata bai yi ta ba har a gida ko kuma a masallaci ne bai samu ba bayan rana ta fito eh a wannan tambayar ya kake ta noke ta ne gaba da ta fili kawai ya hukuncin mutumin da ya yi wata guda bai samu sallar asubahi ba idan har bai samu sallah a masallaci ba ne amma yana sallarsa a kan lokaci a gida to ya rasa babban rabo na ladan da ake samu a masallaci sannan ya yi saɓo ya tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki idan kuma har a gidan ma bai yi ta akan lokacinta ba sai ta wuce rana ta fito sallar kadangaru a wannan lokacin ne yake sallar asuba to anan ɗayan biyu ko dai sakaci ne yasa yake bacci baya tashi har sai wannan lokacin ko kuma shi mai jinyar bacci ne baya tashi sai rana ta buge shi idan mai jinyar bacci ne to yana da uzuri na shi mai bacci ne yana da jinya amma ya je neman magani ya kiyaye idan kuma sakaci ne wanda haka na fi tsammani idan kuma sakaci ne da gata da sakalci ta sa zai kwanta ba zai sallar asuba ba har sai rana ta fito to wanda ma ya haƙura da yin sallar saboda ya rena Allah ne Allah ya yi wa sallah lokaci shi kuma ya zaɓa kansa abin da ransa yake so sai ya gaji da bacci ya ƙoshi ne sannan ya yi to gwanda ya bari saboda ya zama tsokana ma kenan wato yana nuna wa Allah cewa mai cewa abin da na ga dama zan yi yanzu na ga damar yinta Allah to kaga musiba ce babba ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki ya gyara yanayin tashinsa ya sa alam ko ya sa matarsa ta tashe shi yana da mata ko abokinsa ya tashe shi in ba shi da mata ko makwabta su tashe shi amma dai babu uzuri musamman a zamanin irin na yanzu da kowa da waya a aljihunsa a ce za a yi sallar asuba har rana ta fito wannan abun a ce ba sau ɗaya ya same ka a rayuwarka ba ko ba sau ɗaya ya same ka a shekara goma ko ishirin ba a ce wannan abun haka ne wata guda zumbir sikitir ka ƙare wata guda sai rana ta fito kake sallah tsakani da Allah mutum ba shi da uzuri a ji tsoron Allah ku duba yadda idan an kira mu a waya mutum yana jin wayarsa tana vibration zai fara laluman aljihu da ya ji ringin din wayarsa ina wayata take wa ya dauka mu wayata ana kira na yana sallah za a kira shi a waya hankalinsa gaba ɗaya ya koma kan wayarsa yana idar da sallah yana astaghfirullah astaghfirullah yana lalumo da bayin Allah muka ga suna idar da sallah in kaga sun yaka aljihu carbi za su dauko amma yanzu mutum yana idar da sallah kaga yayi haka waya zai dauko don Allah idan wayar ka za ta yi ringi kiran ma wani da waka ake kiransa ta sa kiɗa ta ringa rausa kiɗa kana gaggawa ka ɗauko ka ga ana kiranka ka amsa wannan kiran amma Allah yana kiranka a masallaci ba za ka amsa ba muna girmama kiran wayarmu ba ma girmama kiran masallaci muna girmama kiran ‘yan matanmu kiran abokanmu ba ma girmama kiran mahalicinmu gaskiya mai wa kanmu kiyamun laili duniyan nan fa duk wanda ya mutu kiyamarsa ta tashi ba za a dawo da shi ya sake shiri ba gaskiya tsakani da Allah mu gyara ba abun tsoro irin wasa da sallah wannan fa al'amarin yana da ban tsoro misalai fa da dama sun gabata a zamanin da da a zamanin yanzu waɗanda ƙasa ma take kin karfansa saboda sallah waɗanda in an zo yi musu wankan gawa wari ya hana masu wanka yi musu wanka saboda sallah wanda an zo yi musu wanka farare ne a ga jikinsu ya yi baƙi kirin saboda sallah wanda sai an doyi musu wanka a ga gashin kansu yana zubewa idansu yana canzawa da waɗanda za a ga suna kumbura har zuwa waɗanda za a sa a kabari a dinga ganin abubuwan ban mamaki saboda sallah duk irin waɗannan misalan na gawawwaki na abin tsoro abin tashin hankali dukka misalin idan ka bi diddigi sai ka samu misalan kashi casa'in da tara bisa ɗari a kan sallah ne gaskiya mu ji tsoron Allah mutum ya mutu fa al'amarinsa ya ƙare Allah ya shiryar da mu akwai tambaya ta takarda malam to bari in barka na ƙarshe alaikum salam inda ya tabbata wannan mani ne an riga ba ba fitowarsa aka gani ba ganinsa aka yi ya fito haka a jikin tufafi na Aisha tace katsewa take danyensa ta kankare bushashensa ba mu da ikon da zamu bambanta wannan na bacci ne wannan ba na bacci bane wannan akwai mazi a cikinsa wannan ba mazi a cikinsa wannan wani takallufi ne da ba za mu saka mu a ciki ba eh insha Allah wannan yace mata masu zubar da jini ko farin ruwa za su zubar da wani farin ruwa ta gabansu daf da haihuwa ina matsayinsa shin za a iya sallah in aka wanke ko ba za a iya ba a za a iya sallah ai mai naƙuda ba ta barin sallah sai jini ya zo duk abin da yake fita ba zai hana sallah ba za a yi sallah ko da kuwa a cikin naƙudan ne ba a samu damar wankewa ba lokacin sallah a gaya mata tunda in abin ya dallafa a ce mata to ki kokari ki sallar azhar yi kokari ki sallar la'asar sai ta inda jini bai zo ba za ta iya sallarta babu damuwa insha Allah Allahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik